godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan khutba kamar da muka faɗa cikato ce ta khutbar wancan sati na abubuwan da muka wa'azantar da kanmu muka ja hankalin kanmu na manya-manyan cututtuka da suke cikin zukata wanda yanzu sai wanda Allah ya wa rahama daga irin waɗannan cututtuka ɗin cututtuka na hassada cututtuka na kyashi cututtuka na mugunta cututtuka na kekashewa kekashewan zuciya idan zuciyar mutum ta kekashe babu irin sabo da yake jin tsoronsa kuma zai zama yana jin daɗin saba wa Allah ya dace idan mutum ya saba wa Allah ya kwana bai bacci ba ya shiga tashin hankali tun zuciya ta kekashe yana zama sabon Allah abinda ba daidai ma ana ana mai da shi kamar daidai a cikin jiki to duka wayannan muna bukata mu nema musu magunguna da za mu yi warkar da kanmu daga su son duniya ta bi jiki ana kashe mutane ana cin mutuncin mutane ana zagin mutane gulmace-gulmace rashin mutunci duka akan wannan duniya alfaniya mutum nawa abokananka ba sa raye sun tafi wasu kun hira da su ba labarinsu wasu ana jiya da su suna cikin jin daɗin sun tafi wani na cikin wahala ya tafi wani an haife shi yau ya tafi cinan mutuwa tana daga cikin abin da zai rage maka son duniya mai cece a cikinta mai jin daɗin ya tafi daɗin ya ƙari wanda ma baya jin daɗin ya tafi kai daɗin ma ina take a najeriya kam a najeriya dai ka gaya min daɗin da ake ji na haɗu da wani babban mutum cikin manyan ƙasar nan a ƙasar egypt mun fito daga ya kira ne ce min malam na shigo na shigo Egypt naga kana cikin Egypt naje na same shi ina waje kaza waje kaza naje na same shi bayan mun gama sai ya fito har waje raka ne da kafa da kafa mu gama sai nace to ani kuma sai me da kai ce mun zama da kiyan kura ke sai ce kaga yadda nayi dan nan yanzu dadi nake ji a Najeriya a cikin gidana daga magarba ta aiki tsakiyar gidan ma ni tsoronsa nake ji balle in samu inda zan fito a ce gidanka ne amma za ka iya fitowa bayan magariba kana babban mutum ka zagaya garin kai kadai duk wanda zai zuciyarsa ta kasu kashi ɗari ma in ɗari ne ana zaraba ta ɗari ma ta kasu kashi ɗari ɗaɗɗinsa garinka ƙasarka a ce ba ka samun kwanciyar hankali ka gaya min daɗin da take ciki ko ina komai jiragen da muke hawa in mutum yana gadara Allah ya ba shi rufin asiri da kudi jiragen da kake hawa kai dai ka san ba irin so ya dace a hau ba to me jin dadin ma ina dadin da har duniyar za ta sa muke taba mutuncin junanmu muke cin mutuncin junanmu muke kima junanmu uzuri muna sallah masallaci daya muna sallah waje guda ra'ayinmu daya abin nan tafiyar mu daya qur'anin mu daya addinin mu daya fahimtar mu daya in ba ai sa ba ƴan uwan juna ne amma abubuwa na ƙazanta na ƙazanta yana saka mu muna ƙyamar junanmu a kuduban da ta gabata wancan sati na cika da wata abu da aka maida ita ƙazanta ita ce siyasa na faɗa mai tsafta ce amma ƙazantar da ita da aka yi hatta sa wai muna gaba da junanmu muna jin junanmu a zuciya kasuwanci to wayannan manyan abubuwa ne da ƙur'ani in an koma zai baka magani wallahi zaka ji zuciyarka a wanke ne akan kowa kowa zaka masa uzuri kuma rayuwa haka haka haka Allah ya halicce mu la yazaluna mukhtalifi ba yadda za a yi sai mun yi sabani ba yadda za a yi sai ya zama hanyar ka daban hanya daban hatta shiga aljanna fa ba hanya ɗaya ake shiga ba Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta hanyoyin daban-daban ne wani aljannarsa ta can zai shiga kuma duk yadda za a yi ka ce zo shiga aljanna ta hanyar ka wallahi ba zai gamsu ba kuma ko ya gamsu zai ce ni ba wannan ne ba yanzu wani Allah ya azurta shi da yin azumi yanzu wani kace ta hazumi kare ake shiga aljanna akwai matsala saboda hanyoyin dama daban-daban ne yanzu kayan da na saka din nan yanzu wani yana nan yana cewa ka ga duba ka duba malam he kace ba fulatanin kauye ko kuma ba barbarin kauye sai zai faɗi wani abu yanzu a zuciyarsa ce me hada shi da wannan kayan wani kuma yanzu anan gurin yana cewa ban taba sa kaya irin sa ba wani in ya shigo kaya zaka dauka tashe zai je amma kuma wallahi shi ya burge shi ba yadda za a ce za mu haɗu iri daya kowa ka mutunta nasa to shi yasa waɗannan matakan in zamu ke daukar su akanmu muke wa kanmu fada wallahi kullum zamu ke samun kwanciyar hankali a cikin nutsuwa qur'ani dai shine babba shine babba musulmi a ce ya rike qur'anin nan da Allah subhanahu wataala ya saukarwa annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji ya bi jikinka ya zama da ranar da baka karanta qur'ani ba zaka shiga tashin hankali zaka shiga damuwa wallahi kun ga rayuwar nan ƴan uwa wallahi rayuwar nan mu bi ta a hankali akwai dan uwanmu bawan Allah ne akwai yayansa a nan makaranta wani abu ya faru na buga masa waya muna cikin magana har maganar qur'ani ta zo dama gardi ne malami sai ke ce min he muka zo maganar wasa da qur'ani yake ce yanzu malam a iya samun musulmin da zai wuni har rana ta faɗi bai karanta tumuni ɗaya ba tumuni guda ɗaya ke nufi ɗaya bisa takwas na izu a iya samu yanzu a ce mutum musulmi to bai san wani ma banda sai ramadan zai taba qur'ani ka gaya min ta yadda zuciyar wannan mutumin za ta iya samun za ta iya samun nitsuwa ya watsar da qur'ani babu irin program da babu shi yanzu akwai program da zaka saki a wayanka in ka saka daga fatiha wallahi duk sanda ka taba shi zai ci gaba daga inda ka tsaya kunnan ka yana jin qur'ani programs da yawa kuma da tun malaman nan min shawi abdul basi al-husari juhani duk yana nan zaka yi downloading din sa ƙur'ani ya zama jikinka motar ka kana tafiya kana jin ƙur'ani ga kakaninmu nan a ƙur'ani ga sunan gangaren kafi gwani malam ibrahim zamfara ga shi nan yanzu da wasa da wasa a ce duk abin da ya mallaka za a ninninka su a ninninka su a ninninka su ya fi kowa amma ƙura'anin nan a taba masa wala zai ce duk duniyan nan ya rasa ta abarci da ƙura'aninsa wanda ya san daɗin ƙura'ani ƙura'ani yana gaba ne yana ƙara binsa ga air vice marshal shewa adam fura a soji ba inda ba a je ba a girma amma ni na san lokacin da ya killace kansa da haddan ƙur'ani muka yi wa ce yanzu da 20 ta hadu kuma an zo lokacin da aka ce muna gama karatun ƙur'ani ko da haddan akwai gyara amma dai an gama ya ka ji a rayuwa tun daga lokacin rayuwata take canjawa zuciyata take canjawa duk wanda zai rike ƙur'ani ba a latti kuma ƙur'ani ba a latti a ƙur'ani ibnu hazm yaushe ma ya fara ƙur'ani shekara 40 da nawa ya fara ƙur'ani sai da ya fi duk malaman garin sai da ya fi sanin ƙur'ani sai da masifar hassada ta tashi aka ji a koda masa littafansa saboda mai ƙur'ani ya wuce kowa kuma a shekaru na arba'in da wani abu shekaransa sittin ya fi kowa ilimi a gari akwai dattijo da na sani a kano ya tsufa wai sai ya saka haddan aya ɗaɗɗaya wannan abu ba ya kai shekara ishirin da wani abu malam bin usman na kano yana ba da labarin class ɗinsa aya ɗaɗɗaya ka yi calculating kwana 360 ko da ƙananan ayoyi sun manazar kake haddacewa kullum aya ɗaya kuma aya ɗayan na minti goma ya ishe ka muna wasa da wannan abin da Allah ya bamu mai daɗi kuma kuma kana yi kana samun nitsuwa kana samun canji a zuciya kana samun kwanciyar hankali kuma muna ƙara nesa da shi yaranmu mun bar su kiɗa da sauransu ya shiga cikin kunnensu to qur'ani in ka dauke shi yadda Allah ya faɗa ya ayyuhan nasu bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba ya ayyuhan nasu kowa ne qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa'azi ya zo muku da wajen ubangijinku wa shifaa'un lima fis sudur zai baka waraka daga zuciya ciwon zuciya ciwon zuciya akwai malamin mu da ya rasu kwanan nan ba zai fi wata uku ba ko hudu cikin matansa akwai wacce wata biyar kenan akwai wacce masaniyar ƙur'ani ce rasuwansa sai ta haifar mata depression ta samu haddace sai da jikinta ya shanye dama shi ba matsalan shanyewan jiki ya samu ya faɗi daga nan Allah ya masa rasuwa wata biyar kenan ita ma ta samu wannan matsalan to sai ta dawo sai ta fara ilaji da ƙur'an ta fara magani da alƙur'ani sati biyu ɗin nan muna cikin garin da magaran na Nijar ashe ta je ta halarci program da muka yi bangaren mata sai ta ce mala yana son yi magana da ku da ni da dr abdulmuttalif na kar da dr kasim damagu mala matsala ta ni ce matar malam wani allah ya bi masa malam uwarmu kenan ta ce to ga matsalan da na shiga ga matsalan da na shiga amma bayan na yi magani da ƙur'ani na buɗe ƙungiya mai sunanta sunan ƙungiyar dai magani da suratul baƙara da kuma meye ne wani abu da ya shafi alƙur'ani ta ce wallahi ta buɗe group na whatsapp wajen mutum 600 ta san mutane masu munanan cututtuka na zuciya da ta musu irshadi kan a koma ƙur'ani da shawarin ƙur'ani da bin allah da sallah da kusanta ga allah ta ce wallahi sun warke abokinmu wannan bature dan amerika wanda yake harkar warkar da kwakwale ta hanyar qur'ani ya ce duk mutumin da aka kawo masa gabansa aka ce yana da problem na kwakwalwa ko depression ko wani abu da ya taba kwakwalwa ya ce idan aka je aka in yayi masa tambayo a cikin interview zai ce masa sau nawa kake saukan qur'ani a wata uku ko ya alakarka da qur'ani ya ce wala galibi zai samu masu matsalan kwakwalwa da zuciya da sauransu ba sa mu'amala da qur'ani ne suke da wannan matsala ne sannan duk wanda zai dora shi kan mu'amala da qur'ani to mu'amala da qur'ani nan yan uwa a gurguje ba fa karanta shi ne kadai ba aiki da shi abubuwan da ƙur'ani ya mana wasiya ƙur'ani ya ɗora mu akan tuba da neman istighfari kake tuba da zunubanka ƙur'ani ya sa mu zama masu tawakkali ga Allah subhanahu wataala in kana da tawakkali duniya zaka dauke ta ba komai ba ka yarda Allah ne mai bayarwa Allah ne mai hanawa Allah ne mai kashewa Allah ne mai rayawa Allah ne mai azurtawa Allah ne mai talautawa abinda ka samu Allah ne abinda ka rasa Allah ne in duniya ta taru don ta maka Allah bai kaddara ba za ka samu ba in duniya ta ce za ta hana ka ubangiji kuma ya nufa za ka samu kada kuma wannan ka huta a rayuwa me yasa zaka kwanta kana tunanin baka samu abu kaza ba ya za a yi ka kwanta ka ce da ni mai kuɗi ne yanzu na zama talaka Allah kake yi kake shi ya san abin da yasa mai rage talaka shi da hikimansa ne ya maka haka da da ka samu kuɗi ya yi maka kasuwanci na gaba Allah ya yi baya shi ɗin nan dai guda ɗaya ne ba wani wanda ya min jiyan shi ya yi tawakkali ko menene Allah a wancan kuɗin ba mun faɗa ba muka ce ana da hayaniyan siyasa wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan bahaushe yana cewa aikin gama ko an gama fa mun yadda akwai kaddara kuma tana rubuce makadirul khal dukkanta a rubuce take an riga an gama rubutawa wa zai zama kaza wa zai zama kaza wa zai zama kaza wa zai zama kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta arzikinka an rubuta ku ji tsoron Allah tunda Allah ya riga ya rubuta ga abin da zaka samu to ka neme shi ta hanyar halal haka annabi ya fada innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha kowace rai ba za ta mutu ba sai ta cinye arzikinta abin da aka rubuta wallahi ba za ka mutu ba sai ya zo hannunka sai annabi ce fattakullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah to ku nemi arzikin da Allah ya sa za ku samu ku nemi shi ta hanyar halal in ka nema ta hanyar haram za ta zo in ka nema ta hanyar halal ma za ta zo to ka neme ta ta hanyar halal in ka nema ba ta zo ba kuma dama ba a rubuta maka ba to haka rai a tsaya a yi da gaske neman aljanna a yi ta da gaske sannan mu zama masu rangwame da afuwa wa junanmu sannan mu zama masu zata wa junanmu alkhairi sannan mu ke tuna mutuwa wayannan abubuwan duka suna daga cikin abin da zai cire maka manya-manyan damoyi da cututtukan zuciya mutum zai dan tsara program a kansa don ya ƙara jin daɗin rayuwarsa na ɗaya sallarka banda zuwa jam'i jam'i kan mun sani wajibi ne duk wanda baya samun jam'i fasiki ne da gangan baka zuwa jam'i fasiki ne na ƙarshe idan kana sakaci akan sallan kana samun jam'i amma kana wasa da ita ka zo ka free free fasikanci sauraron iris ka fada to kiyaye salloli biyar kan wannan wajibi ne na filfilinka na filfilinka malamai sun hada fasikanci na wasu salloli har na fila kamar shafa'i wutiri wutiri wutiri na mutum baya yi fasiki ne ka tsara wa kanka sallolinka na dare ɗan kaɗan za ka samu lokaci ka tashi ka yi sallan walaha wanda annabi ya kira ta salatul awwabi in an yi sallan asuba kar ka tashi daure zauna rana ta fito raka'a biyu annabi ya ce kana ladan umara ko hajji cikakku tsara wa kanka wata ibada duk sanda ka ki tashi a sallan asuba ka samu nafila sannan ka tafi gida wallahi zaka ji nutsuwa karatun qur'ani tsarawa kanka karatun ƙur'ani kullun za ka yi rubu'i ɗaya na dandakawa sannan kuma za ka ɗanyi ko izu ɗaya na shi kuma sauka duk wata biyu za ka sauke alƙur'ani in za ka yi izu ɗaɗɗaya izu ɗaɗɗaya izu ɗaɗɗaya a'a ni ai ban iya bakin qur'ani ba ban iya kaza ba izu ɗayan da ka haddace ita dan na kashi kullun kai sau daya duk kwana 60 kenan kai saukan qur'ani qur'ani ya zama shine abun jinka tafsirin malamai Allah ya ji kan malaman mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya kasar din sa zakai ta ji ana maka wa'azi kana karuwa malam Abubakar Mahmud Gumi ana wa'azi kana karuwa cikin motanka kana ji ga malami mai ba da tarbiya malam abba aji dattijo na ga shigowar malam muhammadu yau shekara ashirin kenan da biyar malam muhammadu muka ziyarci malam abba aji ya shi nan malam muhammadu malam abba aji da ya tashi ya mana nasihu guda uku da kai malam habu ko da kai malam habu 25 years ba ya ba da nasihu guda uku har yau ina rike da su cikin nasihun ku malamai ku almajirai ne wallahi ku nisanci duniyan nan in ku kuka so duniya wallahi kun kwabe yana daga cikin manyan nasihunsa kar ku yadda duniya ta zama wata ba dan za ta hada ku da jama'ar ku za ta hada ku a dalibtan ku malamai za ku zo ku yi ta hasada da juna za ku zama ba a zama lafiya ce ban da duniya nasihu guda uku manya to daga nan kasar ɗinsa in kana ji za ka ke jin tarbiya yake ɗora ka kullum za ka ji kasar malam abbala abaji sai ka samu wani abu da aka saita ka a rayuwarka shi ne ƙur'ani yana amfani ba karanta bakin kaɗai ba a fassara maka ka ji ma'anar kuma ka ɗauka ka yi aiki da shi tsari na rayuwa da za ka samu nutsuwa a zuciya yawan istighfari masu zunubai ne mu masu kurakure ne mu ka ke istighfari na nadama ba fa kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah na yi ɗari ba a astaghfirullah ka ce jiya ban kyauta ba nayi kaza insha Allah an ja layi ina cikin damuwa ya ubangiji astaghfirullah ya ubangiji yanzu in baka yafe min ba na halaka astaghfirullah ya ubangiji kullum a cikin sa nake astaghfirullah kana yi kana tuna kurakuranka kana tuna zunubanka kana sa nadama a zuciya kana jin haushin kanka kana ga babu mutum banza irinka kana ga kowa yan aljanna ne sai kai amma yanzu cikin matsalar mu wai mu a taro muna ganin mu ne na kirki kowa mutum banza ne wani daga cikin babban ciwon zuciya wanda duniya ta shaida musu mutanen kirki irin su abdullahi ibn mubarak irin su fadl ibn iyad iyad ibn fadl irin manyan yan baya din nan ibn mubarak a taro na filin arafa ya kalli miliyoyin mutane suna tare sai ya fashe da kuka ya ce idan yau aka samu matsala ba a gafarta wa taron nan ba to ba wanda ya jawo musu sai ni zunubi na ne ya sa ba a gafarta musu ba ku duba fa ba cewa yayi yanzu ta ce a yadda nake sallar nan in ma an samu rahama da ni ta hanya ta ne saboda shi shehi ne shi malami ne shi kaza ne a'a shi abin da ya faɗa inda ba za a gafarta mutane ba yau to ba mamaki shi ya jawo musu zunubinsa ne ya jawo ba a gafarta musu ba yana nuna shi mutum banza ne shi mai matsala ne a gaban ubangiji Allah ka kalle ni ka yafe min haka yake nunawa haka ake so ka zama gaban Allah kake jin kana cikin matsala kana istighfari kana ga anya kana kuma tanne rahamar Allah Allah zai daga baka gafa abu na hudu yawan addu'a rabbana la tuzigh qulubana mutun nawa suna kan shiriya sai dab da mutuwa su zama su zama mutanen banza matsiyata kaiwa ya gaya maka da imani zaka mutu to tuna wannan al'umuru bil khawatim ƙarshen lamari Allah yake dubawa bayan zuba to tuna wannan da yin addu'a Allah ya datar da ni ya kashe ni da imani ya sa in gama lafiya wannan yana cikin abin da zai ke sa zuciyarka kana samun nitsuwa nisantan sabo daidan gwargwado kai iya kokari yadda shedan zai yaƙe ka sai kai kai kuma ka yaƙe shi ba za ka yi ba wannan yana taimakawa ka samu nitsuwa a zuciya sai kuma ranka kake mata hisabi jiya da shekaran jiya da wancan satin da wancan watan me nan aikata a wannan watan na canja na ƙara gaba ne ko baya na ƙara ibadu na ƙaruwa suka yi ko baya suka yi na ƙarshe babban abin da ke taimakon ɗan adam ya zama mutumin kirki shine zama da na kirki zama da mutanen kirki idan kai kuskure su gyara maka in kai ba daidai baka su maka nasiha in ka musu ba daidai ba su maka uzuri su ɗaga maka ƙafa su ce ai su ma suna maka dan adam shine zai tuna yana yi wa Allah ya yafe wa mutane Allah kana neman yafuwansa kai ma bari ka yafe wa mutane to zama da mutane na gari kullum ba abin da zai haifar maka sai kusanta ga Allah subhanahu wataala dukkan mun nan idan akwai wanda ya san ya taba wani aboki wanda baka gamsu da da abokantaka da shi ba bangaren imaninsa da bin Allahnsa akwai matsala kuma ka ci gaba da abokantaka da shi sai ka samu ya dan taba imaninka ko mi kankantansa ko ayi sabo kana gurin ka kasa masa fada ko in ba ayi sa'a botaran sai ka shiga sabon koda ba duka ba tun kana kyamar sabon wani lokaci sai ka ji ma ba sabo bane zama da mutumin banza kenan zama da mutumin kirki kuma kullun kana canjuwa ne mutum nawa ba su saba azumin alhamis da litinin ba amma suna yi amma sun koya mutum nawa ba su saba karatun ƙur'ani ba saboda suna zama da mutanen kirki amma suna yi mutum nawa ba sa aikata kaza na arziki amma yanzu suna yi saboda suna zama da mutanen kirki shi yasa sabon annabi suka fi kowa kirki domin suna zaune da wanda ya fi kowa kirki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اهديت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله